الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahalul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ƙara jaddada godiyar mu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya da mu wannan yini mai taron albarka yinin juma'a wanda yau yayi daidai da 21 kenan ga watan bakwai na musulunci watan rajab yau hijira da shekara 1445 biyu ga watan biyun miladiya 2024 barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci na mai tarun albarka masjidu darul qur'an wanda ke daura da gidan distinguished sanata muhammad dan juma goje da ke wannan unguwa ta mai albarka unguwan fantami a nan fadar jihar gombe barkanmu da kasancewa domin ci gaba da bibiyan ayoyin alqur'ani mai girma wanda muke cikin wannan masallaci kuma a wannan lokaci kuma a zagayowar mako irin wannan idan masu bibiya ba su manta ba masu kallon mu kai tsaye da kuma masu ganinmu ta kafafen yada bayanai na zamani mana cikin sura mai namba sha biyu in ka kirgo surorin ƙorani daga sama zuwa kanta ita ce surutu yusuf alaihi salam min yi darasi ɗaiɗaiɗaiɗai har guda goma sha biyar a wannan sura yau za mu tashi darasi na goma sha shida ina zaton kuma yau waya allah mu iya kammala surar insha allah allah ta alai mana jagora yau muna da manyan baki na farko akwai uba gare mu dattijo wanda muke yawan sashi a addu'a tun fara majalisun nan ne sarkin hausa na gabuka da sauran majalisan mu to yau cikin hikimar Allah Allah ya kawo shi ma'ana jiki yayi sauki kenan Allah ta'ala ya ƙara masa lafiya da sauran marasa lafiyar mu a gida da asibiti Allah ka ba su lafiya akwai shi ma wani dattijo uba ko masoyin mu limamin masallaci na kamsu salawati na gidan marigayi alhaji abubakar ya yi arabi shi ma ya samu halattar wannan gu wanda muna tare da shi shi ma allah ta'ala ya ƙara masa lafiya akwai ɗan uwa abokin aiki abokin da'awa kuma likita kuma ta wani juyi in an juyi an juyo malaminmu malam abubakar pharmacy abubakar sadiq pharmacy kwanan plateau ko inkiya kenan fantami gombe Allah ta'ala ya taimaki malan da tsayuwa kan tuddai guda biyu kuma kowanne bai bar shi ba ga harkarsa ta taimako da likitanci kuma ga da'awa ba wanda ya bari nurun ala nur kafin ka samu mutum wanda ya jajirce bangaransa biyu ba inda ya rinjaya gaskiya ana samun ɗaiɗaiku a cikin mutane masu irin wannan Allah ta'ala ya masa jagora Allah ta'ala ya ƙara masa lafiya malam muna ma barka da zuwa da shi za a buɗe majalisar nan ta uzuri yau iya ƙasar gobaya nan yau iya nan gobaya nan to ɗazu da ya ce mun duk da uzurin yanzu ma ce zai danne uzurin yanzu Allah ta'ala ya ƙara lafiya ya jagora muna mara balale da zuwan kakar mukalla yau kuma malam bashir shi ma yana yola ɗauran auren ya'yan shugaba abdullahi balalau da ake a yau ɗin har ma an yi kuma za a yi wa'azin dare saboda ka ya tafi can sai turo mana aminin sa malam ibrahim musa wanda shi ma muna tare da shi dama a koda yaushe muna tare insha Allah Allah ta'ala ya jagora kamar yadda aka sani wannan shine darasin mu na 16 kuma zamu tashi aya mai namba ta 105 Allah ta'ala yake cewa ka ayyin min ayatin fis samawati wal ardi muruna alaiha na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها يمرون عليها وهم عنها معرضون الله تعالى يكتشوا وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وكأي da yawa ka'ayyin kamar kam ne da dama da yawa min aya daga cikin ayoyi na Allah fi samawati wal ard wanda wa'ansu ayoyin suna cikin sammai wa'ansu ayoyin kuma suna ban ƙasa sai Allah ya ce muruna alaiha ga kunan kuna wucewa ta kan ayoyin amma wa hum anha mu'ridun ga kunan kuma kuna kauda kai ba kwa kula la yatafakkaruna wa la yata'abbarun ba kwa tuntuntuni ba kwa kula ba kwa gano ilmai da Allah ta'ala ya boye to nan Allah ya ce aya anan min aya suka ce akwai aya matuluwa akwai aya kauniya aya matuluwa ita ce ayoyin alkur'ani da muke karantawa ga suna daga alif zuwa yadinsa na ƙarshe suna aya matuluwa su fatiha bakar ali imran nisa ma'ida da sauransu su ne ayatul matuluwa akwai kuma aya kauniya irin ayoyi kamar sama ƙasa dare yini an fahimta talauci wadata an fahimta wannan ayoyi ne amma aya kauniya saukar ruwa daga sama aya ne fitowan rana aya ce fadawan rana aya ce dare ya zo yini ya tafi aya ne yini ya zo dare ya tafi aya ne an fahimta wannan su ne aya daga cikin ayoyi kauniya Allah ta'ala ya ce ya halicci matanmu daga gare mu domin samun mana da nutsuwa an fahimta su ma aya ne duk ayoyi irin wana na ce masu ayatul kauniya sannan kuma waɗancan ayatul matuluwa to wannan aya da Allah yake faɗa nan aya ce kauniya muna wucewa mu ga manyan duwatsu mu ga dare ya zo yini ya tafi yini ya zo dare ya tafi damuna ta zo a yi ta ruwa wani lokacin a ɗauke wani lokacin kana kai kaɗai ku zama ku biyu ku zama ku uku wani lokacin ma ku zama gayya guda aya ce an fahimta aya ce duk wanda suna cikin aya kauniya to sai Allah ke ce sau da dama kuna wucewa takan ayoyin nan akan kanka akwai ayoyi tunda Allah ya ce wa fi anfusikum afala tubsirun akan karan kanka ma akwai aya in ka duba rayuwarka a cikin mahaifiya wata rayuwa ce wanda Allah ne kadai san yadda ake yin ta likitoci ma sai dai su bada irin ilimin da Allah ya sanar da su amma haƙiƙanin sanin rayuwa tana gun Allah tunda kana da rai tun kana wata hudu a cikin mahaifiyarka kana da rai alal akalli komai ma kace akwai abin da Allah yake kai ma mala'ika ya kai kai amfani da shi tunda kana da rai to amma ta ina kake yin iska mahaifiyarka za ta iya bacci tana da junanka bakinta a rufe ko ba gaskiya bane ta ina iska take shiga ma iska da take shaka wannan ta tace da ita take rayuwa kai kuma wake kai mata ga Allah ne san yadda yake kai maka ke rayuwa aya ne ka rayuwa kalla wata tara ko sama ko ƙasa da haka ka fito duniya daga fitowanka kana jariri ɗaukanka ma sai da dabara sai wanda iya kana zanin goyo kullum ana tarairayarka ka ɗan fara kwana biyu a fara ɗan ajiye kana motsin ƙafafu a saka a kwali wani lokacin ka fara ɗan wayo har dai har dai allahu lalzai kalaka min da'afin ɗalaran الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير Allah ta'ala ce Allahu alladhi khalaqakum min da'fin kum min du'fin summa ja'ala min ba'di da'fin quwwa Allah ya halice ku daga rauni rauni wanda hatta ruwan sinadarin halittar ma rauni gare shi Allah ya siffanta wannan ruwa ruwa ne mai rauni an gane ku ma'in mahin ruwa mai raunin gaske ruwa wanda kamar iya da karancin kwarjini da daraja a lokacin da yake dugon mani sannan Allah ta ya tabbatar da mu cikin mahaifar mahaifinmu gaba ɗaya muka yi wani rayuwa to Allah ce kun yi rayuwar rauni sannan masu majalamin ba'adi zafin kuwa bayan rauni na farko na yarinta kafin jiki ya yi kwari an yi rayuwar rauni ka yi tuntuɓe ka faɗi ka tashi ka zauna ba da ya ƙarfin jiki haka karai sannan bayan wannan marhala ta wuce akwai marhala ta kuwa ka zamto ƙarfi ya zo ma har ma ka ce ba wanda ya isa ko ba faɗa ne amma da azanin goyo kake ba duk unguwan nan ba wanda nake gani da kaza da kaza da kaza dan adam mai mantuwa kenan kai ne yau kake wannan magana amma da da wuta za ta taso ta cinye dakin da kake ciki wallahi ba za ka yi fita ba don baka da ikon fita to bayan raunin farko ya wuce karfi zai zo sannan sun maja'ala min ba'di quwwatin bayan karfin na tsakiya ya zo zai wuce sannan kuma rauni ya sake dawowa kuma da ƙari bayan rauni kuma da furfura an gane ko sun majalin ba da kowatin da'afan wa shaiba bayan rauni ya dawo sannan zai biyo baya da furfura kuma ku tambayi yan shekara 70-80 ku sha labari ya kalukullahu ma ya sha Allah iya halittar abin da ya so huwal alimul qadir Allah shine mai ilimi kuma Allah shine mai iko akan kowa da komai ka karan kanka ma akwai aya ka hau marahil kafin ka samu kanka a matsayin ɗan adam ka hau mataki da yawa an fahimta to yi maruna alaiha kuna wucewa ta ayoyin wa'ansu ma a jikinku suke wa'ansu ma yau da gobenku tana nuna muku su amma wa kuma an hamu aridun ai la ya tafakkaruna wa la ya atabirun ba kwa tuntuntuni sannan kuma ba kwa kaiwa da kawowa wajen ilimi ilimin da zai muku jagora wajen fahimtar wa'ansu sururuka na Allah ba kwa iya wannan binciken ba kwa iya wannan ganowa kaga a takeice wannan aya tana nuni kan cewa mu dinga kula da ayoyi na Allah akwai ibar da ake so mu dauka domin mu sanya shi cikin rayuwar mu mu ƙara imani mu ƙara tawakkali mu ƙara tauhidi ga Allah subhanahu wataala na'am aya ta gaba وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون عبد الرحمن ناصر السعيدي Allah ta'ala ya masa rahama a cikin tafsirinsa yake cewa duk da wannan Allah iya cewa ga ayoyi nan ta kowane ɓangare namu muna rayuwa amma ba ma kula duk da wannan ayoyi ga sunan masu yawa wa ma'ahaza in waje da minhum ba'adu iman wala yu'minu yace koda wani abu da zai zo ya ƙara ma imani ka gane ba mai yin wannan abin sai Allah shi kadai ya ce hakan ba zai sa wa an su da yawa su imani ba fahim wa in ƙarraru birbubiyatila ya ce irin waɗancan mutane ko da za su tabbatar da Allah shi kadai ne mai halitta mai rayawa mai azurtawa mai talautawa mai kashewa mai rayawa sun yadda da shi ne rabbu sun yadda da rububiyar Allah wa annahu al-khaliqur razik shine mai halitta mai arzutawa al-mudabbir wanda yake jijjuya al'amuran bayi li jami'al umur da al'amura gaba ɗaya na bayi to ba inda hum yi shirikuna amma za ka same su suna shirka ga Allah fi uluhiyyatillah suna shirka wajen Allah kaɗai za a bautawa kun san ka yadda Allah ne mai halitta mai azutawa mai kashewa mai rayawa to wannan mun haɗu mun yi gamin gambiza da kafirai masu imani da wannan wala in sa'altahum man kalakahum la yaqulun Allah da zaka tambaye su waye halice su Allah ne qul man yarzuqukum minas samawati wal ard qulillah wa yake muku arziki a samai da ƙasa shi Allah ne an gane ko sun yadda Allah ne mai halitta mai arzutawa mai kashewa mai rayawa mai bayarwa mai hanawa to a ina muka rabu da su a inda muka rabu da su shine su ba su yadda Allah kadai za a bautawa ba duk wannan sun yadda da Allah ne mai kaza mai kaza wajen rububiyarsa amma uluhiyarsa ba su yadda ba har ma suke cewa aj'al al-alihata ilahan wahida aj'al al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab suke cewa aj'al al-aliha yanzu a sanya ababan bauta su zama to abu guda ɗaya ko za a bautawa a bar lata a bar uzza a bar manata a bar waye a bar waye duk a ce abu ɗaya za a bautawa inna haza la shay'un ujab wannan abu akwai abin mamaki wannan ai ba zai yi ba so suna ganin kamar duk bayi a ce Allah kadai za a bautawa kamar bautar ta masa yawa suna ganin dole an samu sab alloli haka a gefe a nasu tunanin wannan shine tunanin su basu yadda Allah kadai za a bautawa ba shi yasa a wajen uluhiyya mun rabu da su da kadaita Allah فهؤلاء الذين وصلوا ila هذه الحال imamu su'idi yake cewa waɗancan koda sun ce sun yi imani da Allah a matsayinsa na rabbu khaliqu raziqu an tafi a wannan inda suna wannan tsarin to lam yabqa alaihim illa an yahilla bihim al'adab in dai ba su dawo sun yi imani da tauhidin uluhiyya ba sun yadda kuma Allah kadai za a bautawa ba shi da abokin tarayya to wannan tsarin ba zai hana su zuwa ga azaban Allah subhanahu wataala ba an fahimta ashe in ka yadda da Allah ne mahalicci to dole kuma ka yadda Allah za a bautawa shi kadai in ka yadda da Allah ne mai arzutawa to dole ka yadda ba za a yi wa Allah kishiya ba Allah baya buƙatar kishiya yasa Allah ta'ala yana da kishi kishin Allah kuma ya gaba wa iya mai tarayya an fahimta tarayya ga Allah kamar zagin Allah ne zuwa gumboka da yadda da 'yan tsafi da 'yan sihiri duk wanda suna cikin tarayya ga Allah haƙƙi ne na Allah kuma ka ɗauka ka baiwa wani to wannan duk wanda yake da imanin gaske to ba za ka same shi ya samu gurgunci wajen aƙidarsa ba za ka sami hitse kan tauhidi yadda yadda da Allah shi ne kalikun razik kuma zai da Allah shi ne shi ne ilahun wahid wa ilahukum ilahun wahid to za ka yi da Allah shi ne abin bauta abin bauta guda ɗaya an fahimta amma babu shakka iya tauhidin rububiyya shi kadai ba zai mai da mutum musulmi ba ba za ka ma zama cikin musulmai ba tukuna har sai ka yadda da Allah kuma shi ne abin bauta guda ɗaya shi kadai ne hakan zai iya kai zuwa ga azaba mataka ba su yi imani ba na'am ayata gaba
أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون Allah ta'ala yake cewa afa'aminu yanzu waɗannan mutane wanda sun kisi yadda Allah kaɗai za a bautawa sun ce za su tsaya a matsayin Allah na arrabbul khaliqur razi'u al-muhyi al-mumitu sun yadda da wannan bangaren amma bautar Allah kadai ba su yadda da ita ba yanzu waɗannan mutane suna kan wannan tsari suna kan wannan hanya sun aminta an ta'atiyahum ghashiyatun min azabillah ghashiya shine niqima tagashahu akwai ni'ima akwai niqima an gane ko ni'ima ita ce ni'ima dai wanda kowa ya santa Allah ya haɗa mu da ni'ima an gane ko kuma ni'ima ita ce kishiyar ni'ima kenan ni'ima kamar azaba kenan an fahimta to waɗancan mutane suna kan wancan tsari idan har ba su dawo sun yadda da Allah shine abin bauta guda ɗaya ba to tambaye su ake yanzu shin sun aminta afa aminu ai tasaddaku yanzu sun gaskata sun yadda sun aminta an ta'atiyahum ghashiyatun min azabillah wata azaba ta zo musu daga Allah ayyuhal mujrimun alfa'iluna bi af'alil jarima ya ku waɗannan mujrimai masu aikata aiki na jarima masu cin riba da hanci da luwati da mazinata da barayi da ƴan fashin birni da ƴan fashin daji kamar Allah iya ce shin kun yadda kun aminta ba za ku tuba har sai azaba ta zo duk wani mujrimi wanda yake aikin da Allah baya so ya sani kuma an yi wa'azi ya ji amma shedan da son zuciya ya hana ya dawo ya tuba to sai Allah yake cewa a sanar da shi yanzu ya yi imani da abin da zai zai ke masa daga Allah na azaba yanzu masu mujirmanci sun yadda a haka za su tafi su mutu kenan azzalimai da 'yan ta'adda da masu aikata miyagun ayyuka wanda ubangiji ya haramta yan sun yadda a taba haka kenan kamar tambaya Allah yake afa aminu yan sun aminta sun yadda suna wannan aikin ba za su tuba ba ba za su dawo su tuba su rusuna ba har sai azaba ta zai ke musu daga Allah hina an ta'atihum ghashiyatu min azabillah wata mai lillibewa ta lillibe su ita ce azaba daga Allah an gane ko au ta'atihum ba au ta'atihum sa'atu bagta ko kuma a'a suna cikin mujirmancinsu sun ƙi su tuba har sai kiyama ta zo musu bagta shine fuji'a a ce kawai kiyama ta zo kwatsam na al'amari ya lalace kenan al'amari ya kare tunda ma'aikin Allah iya cewa kun ga yadda muke rayuwar nan to in kiyama ma ta zo haka abin zai ba wani iya gun karatu wani iya kallon bal wani iya gulma wani iya zagi wani ya shiga ɗakin karuwa wani ya ɗaga kofin giya wani ya tafi ya hau mota ya hau jirgi ya tafi saɓan Allah ya ce a wannan yanayin kiyama za ta zo kuma shine yub'asu al-maru ala ma mata alayhi kowa za a tada shi akan abin da ya mutu akan sa Allah ka sa mu mutagun da ke da shi Allah so daga wannan shine hadarin wannan rayuwar musamman ga masu kutsa kai cikin sabon Allah baka san me lahazar ka ta karshe ba me numfashin ka na karshe me kalmar ka ta karshe me takun ka na karshe baka sani ba wannan hadisin ya gaskata ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana wani bawan Allah ya dawa fi aikin haji sai ya fado daga raƙuminsa sai raƙumin ya taka shi ya mutu ma'aikin Allah ce ku sa mai ku nade shi da wannan hirami nasa amma kar ku lullube mai kansa ku bar shi kan a waje duk shahidi ko mutumin da ya mutu aikin haji ba a rufe mai kansa a haka za a sanya shi a kabari kansa a waje yace yubu as yawmal qiyamati mulabbiyan zai tashi ranar alkiyama iya labbaika Allahumma labbaika domin akan ta mutu ai yubu asul maru alama mata alai duk wanda ya mutu iya ihun kaza da kaza a wannan tsarin zai tashi an fahimta to shi yasa Allah ce ba za ku tsorata ba ke kiyama ta zo muku baktatan haka kawai kamar daukewar nefa a ce kwatsam shikenan kiyama ta zo kuma sai wannan lokacin yayi sannan za ku ce za ku dawo bayan lokaci ya kure bayan alƙalami ya bushe an fahimta to duk kamar Allah iya tallata mana tuba ne duk mujrimancinka duk munin aikinka in dai ranka bai zo gargarar fita ba rana ba ta fito ta inda take fadawa ba an fahimta to akwai dama wanda za ka iya tuba Allah ya tubanka amma wannan damar guda biyu in ta kubuce ma ranka ya zo gargarar mutuwa ko kuma ka rayuwarka ta yi tsawo har ka je dab da tashin kiyama manyan alamun sun bayyana to a lokacin Allah ya rufe kofar gaba tuba kuma ai abin da ya sami fir'auna bai tuba ba har sai da numfahinsa ya zo makoshi wannan shi kadai yasa Allah bai karbi tuban Fir'auna ba hatta idza adarakahu al-gharq ko kuma wajawazna bi bani isra'ila al-bahr وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا نعم حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت امم قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل نعم وأنا من المسلمين muhallu shahida ayar Allah ta'ala ke cewa ta iza adrakahu al-gharq fir'auna annabi Musa ya zo iya ta masa wa'azi ya faɗi maganganun da ya ga dama yake cewa shi Allah ne ma ana rabbukumul ala ko kuma wa ya Musa wa ma rabbul alamin duk fir'auna ya faɗi wannan magana iya gani iya da dama iya da lokaci to bai tashi sanin bai tashi gane gabas din ba a sai da ruwa ya zo masa dab da halaka shi shine adrakahu al-gharq al-gharq shine dilmiyewa a ruwa fir'auna ya dilmiye a ruwa ya ga ba mafita sai ce amantu fir'auna fa yace na yi imani annahu la ilaha illa allazi amana bihi banu isra'il na yi imani da wannan wanda banu isra'ila suke bauta masa wa ana minal muslimin ni ma yau ina musulmi ina cikin musulmai na me kauya sai Allah me yace da shi al'ana
الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين Allah ya ce fir'auna al'ana kuma sai yanzu fir'auna da duk abin da aka ma baka ji ba kunnan ka a toshe yake ne wallahi kai ma an kana sako baka tuba ba in mutuwa ta zo yanda ka san abin da aka faɗa fir'auna ka za faɗa ba kana musulmin amma in kai mujrimi ne wallahi mala'ika mutuwa sai ya faɗa ma wannan magana sai ka tina an gane ko fasatazkuruna ma aqulu lakum wannan maganar in dai aikinka mujirimanci baka tuba ba mutuwa ta zuma sai ka tana da wannan maganar ga fir'auna dai mai cewa shi Allah ne amma ya ce yayi imani da wanda sa annabi Musa suke bauta masa shi ma yau ya zama musulmi sai Allah ce al'ana fir'auna sai yanzu duk da damar da aka maka baka yi amfani da ita ba wa qad asaita qabl kai sako da kai duk abin da ga dama wa kunta minal mufsidin ka kasance cikin mabarnata ba irin abin da ba a yi wa fir'auna kai fir'auna dangata ma manzanni biyu aka turo mai shi kadai shi kadai sukutun manzanni biyu aka turo masa amma duk wata alƙarya manzo ɗaya ake tura masa samudawa manzo ɗaya annabi nuhu duk daɗewar da ya yi manzo shi kadai ne manzo a lokacin samudawa manzo ɗaya kai ga mu al'ummar ƙarshen zamani manzo ɗaya aka turo mana amma ba amma a ce an aika annabi Musa da Haruna zuwa ga Misra ba zuwa ga Fir'auna ake cewa walaqad arsalna Musa wa akaw Haru ila Fir'auna shi kadai shi ake tura manzon nan shi kadai manzanni biyu shi kadai to Fir'auna duk wannan gatar da aka ma kace ba za ka imani ba kuma Allah ya kyale ka Allah ya ce abin da yasa ban kabe imanin Fir'auna ba mutuwa ta zo masa makoshi yasa ya wannan imanin hatta idza adrakahu al-gharq bai imanin ba har sai da mutuwa ta zo masa nan ta zo dab da fitar rai ya shi yasa mala'ikar jibril yake faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lokacin da fir'auna yake cewa amantu yace wallahi lokacin ƙasa nake ebowa da tabo alaka karkashin ƙasa ina zuba mai baki domin na san Allah in ya furta kalmar shahada sai Allah ya karba haka jibril yake faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallahi na san Allah ya karba shi yasa nake so ya karasa mutuwa kafin ya kalmar shahada nake danna mai tabo a baki dan ya mutu a haka domin irin mujirmancin da firawuna yi inna firawuna ala fil ardi Allah ya ce yayi dagawa a bayan kasa yayi duk abin da ya gada ba ce wallahi na san halin Allah sai ya yafe masa an fahimta a wannan kenan firawuna ga irin abin da ya same shi shi Allah yake ce an tatiyo musatu bagda to kai ma din in har juninka taurin kai da wa'azi da bijire masa da juya wa ayoyin Allah baya mutuwa za ta zo ma'ai malakul mautu zai zo ba yau mai raunar mala'ikata la bushira yau mai izinin mujirmin wa ya ƙulun hijirar mahajura ran da mujirmi zai ga mala'ika ido biyu to ranar ba wani ba albishir ranar ta kwaɓe ta kace mi babu daɗin ga babu daɗi na ba haka Allah ya faɗa kuma in dai mala'ikan mutuwa zai ɗauke ka sai ya zo ma sai ka gan shi kuma an ce dab da mutuwarka sai an ma riwanin ɗin rayuwarka daga balagar ka zuwa wani ran da za ka mutu sai amma highlighting na ka gani Allah zai bujiro ma da aikin a gai kai ma za ka yi wa kanka hisabi a bujiro ma da abin da kai ka ga aikin alkhairin ka ga aikin sharin ka ka ga daidan ka ga ba daidan ka ba sai ka gani sannan kuma za a ɗauki ranka an fahimta to shine mu yi ƙoƙarin tuba ya bayan Allah kafin Allah ta'ala ya sa mala'ika zo ya ɗauki ranmu ko kuma kafin kiyama ta zo mu yi ƙoƙarin tuba an tatiyon bagdatan wa hum la yashurun cewa ba su imani har sai kiyama ta zo musu bagta shine fuji'a ba ba zato ba tsamani kwatsam wa hum la yashurun lokacin da ba su yi aune ba to sai a lokacin za su za su yi imani to in ma sun imani a lokacin Allah ba zai karba ba domin lokaci ya kure na'am aya ta gamala قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الله يتي قل كتدسو هذه سبيلي wannan ita ce hanyata wannan shine tafarkina Allah yace manzon Allah ya faɗa wa duniya wa fassaraha bi qawlihi ad'u ila Allah he fassara hanyar da wace hanya ce da yake cewa hadhihi sabili hanyar ita ce hanyar da yake kira zuwa ga Allah ad'u ila Allah ay ila dinillah wanda yake kira zuwa ga addinin Allah turan da manzon Allah ya shige cikin shekara 40 a rayuwarsa aka masa wahayin farko to daga nan ba wani abin da manzon Allah ya yi a duniyan ba dawa ba har ya koma ga Allah shekara 23 nan da ya ba wani abin da ya yi bai yi noma ba bai yi kasuwanci ba bai yi kaza ba duk wannan shekara 23 ta dawa ce kuma iya kammalawa Allah ya karɓa kai shi an fahimta yasa aikin da ma'aikin Allah shine da'awa har ya koma ga Allah yasa wani malami yake cewa kun ga wannan harka ta da'awan nan ka zamto mai yi ko mai taimakawa a yi wallahi hanya ce sai wanda Allah ya zaba ne akan ta yake yace da da wata hanya tafi wannan alkhairi a duniya to da Allah bai zaba wa manzon Allah wannan hanyar ba da wacce zai zaba masa amma tun da manzan Allah akan wannan hanyar ya koma ga Allah to zai nuna ba wata hanyar da kai ta daraja da albarka babu ita an fahimta ka zama to mai taimakawa ko mai yi ko mai goyon baya kar ka zama mai zame kafa ko mai zagon ƙasa kan da'awa za ka halaka domin kana fito na fito ne da abin da mazan Allah yi sallallahu alaihi wasallam hadhihi sabili ad'u ila Allah akan wannan hanya nake kira zuwa ga Allah subhanahu wataala sai ce ala basira basira hine hujja wadiha an fahimta haka wa asu malaman suka fassara ala basiratin ana wa man tabani ko kuma kullin nas kamar yadda shi imamun nasu sa'idi ya fada hadhihi dariqati allati ad'u ilaiha wa hiya sabilul musila ila Allah ita ce hanyar da take sadarwa zuwa ga Allah wa ila dari karamatihi hanyar da'awa ita ce take kai dan adam zuwa ga gidan karama gidan aminjihi ne gidan aljanna an fahimta almutadammina bil haqqi wal amalu bi wanda hanyar ta kumshi gaskiya kuma da aiki da gaskiyar yasa Allah ya ce dama inna ma yakasha Allah min ibadihi ulama daga cikin bayin Allah wanda Allah ya bada garanti kan suna tsoron su ne malamai domin sun karanta gaskiya kuma suna aiki da gaskiyar an fahimta su ne sahun farko ya arifuna alhaqa wa ya amaluna biha sun san gaskiya kuma suna aiki da ita wa isar kuma duk wani mai da'awa wanda ya bi wannan tirba ta ma'aikin Allah to malam ya siffanta da iya fifita bukatar wani akan tasa an fahimta wannan ku duba manyan malaman mu gani wanda Allah ya musu ludufi a cikin wannan da'awar wani zai fita daga gidansa ya yi sama da wata uku wallahi bai dawo gidansa ba kuma duk da aure ke wani kasar ma zai bari ya fifita ya zauna da iyalinsa ya rayu da iyalinsa ya ji daɗin zama da iyalinsa ya bar wannan ya tafi koya mutane tsarki da alwalar sallah kai kuma kana nan kullum a gidanka ke kwana hei zagi kuma kai malaman nan ai malaman nan ko ba ka suke faɗa ba ne musamman kana kana canja gari da jamba haka kana yar hawa mota ai malaman ai ba malaman Allah bane to kai na Allah ne ko ai kai ne na Allah ai a cikin aikin Allah wanne kake gai zagi kake ga zagi na aikin Allah ko gulma an fahimta amma malaman lokacin su zaka duba ga akwai malamin da muke waya da shi yake faɗa mai cewa wallahi kaga ina da iyali na a wannan garin amma yau sama da wata shida ban zo garin ba kuma yace wallahi ba kasuwanci nake ba ba wani neman certificate da je ba kawai da awaci daga nan sai nan daga nan sai nan har matan masu ce wallahi in dai wannan ne mun yafi muku ai matar annabi ibrahim aka tace ai matar annabi ibrahim alaihi salam lokacin da aka zo da annabi isma'il an zo maka tana jego ya juya zai tafi ya ce ya ibrahim tafiya za ka gabar mu a nan ya ce eh shi ta ce allahu amaraka bi haza ibrahim allah ne baka umarnin ka tafi ya ce e Allah ne kira ni ya ce izan layu dayyun Allah tun da Allah ne kira ka wallah Allah ba zai tuzo ta mabaje ka amma mun sallame ka masan masu da'awa suna da wannan suna haƙuri ga su malam ku tambaye su gari Allah san saboda kai mai da'awa matar da zaka aura ma sai ka darje tuku sai ka ƙwanƙwasa imaninta sai ta yadda da dukkan abin da ya bujiro ma na da'awa ya same ta ita ba an fahimta to wannan shine irin da'awa kuma shine irin aikin da annabawa suke da magadansu daga cikin al'umma hazihi sabili ita ce hanya wanda ta kunshi gaskiya da aiki da gaskiya da kuma ka fifita bukatar nama akan taka wal ikilasu din kuma hanya ce da take koyar da ikilasi idan Allah an fahimta wani iyagun kasuwarsa amma kai kana research akan darasin da zaka yi mutane wallahi wani bahi da abin da zai ci gobe amma ya ki fita neman kuɗi ya tsaya iya research din dawa wallahi su matallahi ba sa kirga wani ya kiye nemi shago ya bude ya kiye nemi gona ya noma duk da awaci yake yi iyayi dan Allah shi kadai kuma iya kokarin neman aljanna da abin da Allah ya bashi wa ikhlasu din lillahi wahdahu la sharika la kuma suna tsantsanta addini dan Allah shi kadai bashi da abokin tarayya adawu ila Allah ahsul khalq wal ibad ma'aikin Allah iya ce ina kwadaitar da bayi da dukkan halittun Allah ila tawassul ila rabbihim su haɗu da ubangijinsu dama shine im na mai da'awa ai ya sadar da bayi zuwa ga Allah lokacin da bayi suka yi nisa da Allah to masu da'awa aikinsu su sadar da bayi da Allah su shikenan ku san Allah ku san girman sa ku san tauhidi ku san matsayin manzon Allah ku san kaza shi da abin da ke faɗa muku ai mai da'awa a sunna baya da'awa dan kansa baya kira dan kansa baya yi yasa wani malami malam bakar muhammadu gumi allah ta'ala ya masa rahama wataran ya tara malamai iya musu bita iya cewa abinda nake so da ku a wannan harkar ta da'awa wannan layin to ya zamto shi ne ya ɗauke ma hankali da lokaci kar ka tsaya mai da martani wai wani ya zage ka wani ya ce baka iya ba karka damu da wannan ya ce wanda kake yin aikinsa ɗin shi zai kare ka daga wancan amma in ka tsaya ka ce za ka mai da martani ka yi raddi to sai Allah ya janye taimakonsa daga gare ka ina kira ga iyayenmu malamai da sauran ɗaliban ilimi don Allah kada ku shigalta da wani radda-radda ga mutane na suna kishirwa wasu ba su yi tsarki ba har yanzu ba har yanzu ba a wuce amma tambaya akan wankan janaba ba har yanzu ba a san kabli da ba har yanzu ba to ina wani raddi kuma wa zaka yi wa raddin in wani ya zage ka ya ce maka za ka rabu da shi allan da kake da yi zai bakariya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ta'ala yake cewa da shi ya ayyuhar rasulu balligi ma unzila ilayka min rabbika wa illam taf'al
أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته na'am والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين Allah ya ce ya aihuwar rasulu balligi ma unzila ilayka min rabbik manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ka isar da sakon da ubangiji ya turo ka da shi abinda Allah ya aiko ka faɗa wa mutane ka faɗa musu in baka yi haka ba to baka isar da manzancin da ubangiji ya turo ka da shi ba sai Allah ya ce da shi wallahu ya asimuka minan nas Allah ne zai ma kariya ya baka tsaro da kariya daga dukkan abin da shirin dan adam zai kula ma nana Aisha tace kafin zaukar wannan ayar su sa'ad bin abi waqqas su khalid bin walid da sauran suna gadin gidan manzon Allah amma da aya ta sauka cikin dare manzon Allah ya zo ce kowa ya tafi gidansa ya kwanta Allah ya ce wallahu ya asibuka minan nas ba wani wanda yake zai cutar da mazayi ba anfal take cewa Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين Allah ya ce ya kai wannan mazo mai tarun albarka hasbukallah ai kafikallah ubangijinka ya isar ma duk wata kulli da wata kitimurmura da za a kulla mata ubangiji ya ce ya kare wannan ba abin da zai faru kuma abin daɗi abin faranta rai sai Allah ya ce wa manitta ba aka minal mumini wannan ba da tsaron da kariya har mabiyanka daga cikin masu imani su ma wannan alkhairin ya same su wallahi akwai wanda bai ki ba yanzu a ce wannan matsalacin ya rubuto duk mun mutu domin zuciyarsa ba ta san da'awa ba ta so kan ƙarshen ƙege kenan akwai wanda kana tafiya bai ki ka faɗi ka mutu ba ka san su baka san su ba Allah ya ce in dai dan shi kake ya kare ka hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin ya sa wani ga wani malamin mai iya tafiya ke haɓa malam kai kirai ko ɗan agaji babu ya ce to me zai mun babin da zai mun ai sai dai ka'ida dai da abin da jama'a suka saba amma ni ba abin da zai same ni duk abin da ya same lan yusibana illa maka taballahu lana to in ba malamai masu ta'awa ba ba wanda yake da irin wannan garkuwa ta tauhidin ba abin da zai same ka wallahi akwai lokacin da ba sa'ad da malamai ba sa fita a wannan garin da daddare wallahi malam tun daga duk sa'ad da kake tunani cikin dare talatainin dare walla ba lokacin da ba sa fita akwai lokacin da wani malami ya yi kiraye ni karfe biyun dare dama ya ce kana kashe waya dama ba na kashe wayar mu karfe biyun dare ya kira ni ya ce gana kofar gidan ka fito na fito na ce doki bayan rana zoke kulle kofar gidan a haka ne mana basarar da zawadu wallahi da na shiga motar sama ka taɓa mu dawo ba sai garin allah ya waye sai wajen karfe 8 na samu muka dawo yazo aji ne tafi gidansa tun karfe biyun dare wannan kuma ya fi a kirga ya fi a lissafa irin wannan aiki wani suna bacci ba sama mai aiki ba kuma aiki ne ba kai kake nema kan kariya ba arziki kake nema kan ka maslahar al'umma da addini ne ga an fahimta to wani iri ita ce irin hanyar yasa shekul islam ce wannan hanyar ba ta da dadi ba hanya ce mai cike da kaya mai cike da kwazazzabai da tsidau da kai a hanyar ba ta da daɗi daɗinta sai dai ka mutu a kanta da imani a nan za ka san daɗinta kuma Allah ya kai mu gaci lafiya Allah ya ba mu ikilasi Allah ya ba mu ikon yi da shi sai malai yake cewa adawu ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani haka nan duk kiran da nake zuwa ga Allah akan hujja nake kiran akan dalili ad-dalail al-wadhiha al-hujaj al-wadhiha yasa dukkan da'awa ta sunna ta shabu man da kowace da'awa domin ita wannan ayar ita ce za ta fassara ma mai da'awa a wani aji yake a ajin koyar da sunna yake ko a ajin koyar da bid'a ko san zuciya da'awar sunna ba ta gushewa wajen duk abin da ka fada sai ka fada sai ka fada dalili an fahimta to haka ma'aikin Allah yake duk abin da ya fada to ga dalili duk abin da yace ayi to ga dalili daga Allah duk abin da yace kada ayi ga dalili ba molanka adawa ba ina gani ai kaza ai yan faralla da sauran a duk wannan bata ci qala Allahu qala rasul kawai yasa shekul islam yake cewa al ilmu huwa qala Allahu qala rasul summa sahabatu yace duk wani mai da'awa ya tsaya kan wannan Allah ya ce manzon Allah ce sahabbai sun ce shi da da'awar ai amma a dinga labarin mafarki da wata daraja da wata farala in kace ina ne gun ba za a nuna ma ba yace kai mahajubi ne an fahimta Allah ya mana albarka ala basiratin ana wa mani tabani haka nan duk wani mabina na gaskiya shi ma irin wannan tsarin yake Allah ya ce wa subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah wa ma ana minal mushrikin bana daya daga cikin masu hada Allah da wani bana cikin jin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wani mai da'awa ta zuwa ga sunna shi ma baya daya daga cikin masu hada Allah da waje-waje shirka a wa ma hadha fa ana ala basira ala ilmin wa yaqin aka wani malami ya ce basira ne ilmin wa yaqin ilimi da yaqini kuma aw ala hujja wadiha min ghairi shakkin wala wala mirya babu kokonto babu shakka kazalika man tabani haka nan duk wanda yake bi na shi ma irin wannan tsari yake yad'u ila Allah kama ad'u ala basira iya kira zuwa ga Allah kamar yanda nake wa subhanallah sarki ya tabbata ga Allah amma nasaba ilayhi mimma la yaliqu bi jalalatihi cikin abin da suke lika masa wanda bai dace da girmansa ba auyi na fifi kamali ko abin da zai zai zai ainihin kore ko ya shafe kamala daga cikin kamar Allah subhanahu wataala sarki ya tabbata ga Allah na amma ya ci gaba وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون الله يتي وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم ba mu aiko wani manzo ko ba mu aiko manzanni kafin ka ba ya rasulullah illa rijalan face manzannin sun kasance mazaje ne ba wata ba annabiya mace babu Allah bai taba halittar annabi mace ba babu an gane ko yasa lokacin rikici da ya faru bayan ma'aikin Allah ya wafati lokacin sai Abubakar radiyallahu an da aka samu wanda suke da'awar annabta har wata kabila ma suka ce su annabiyarsu mace ce ma ya sa wani mawaƙi yake masa zama ya to ko ban da lalacewa ta ya za ku ce mace shi annabi na ma ku ce namijin matu an bayyanta to Allah ya ce ba wani manzo da ya zo kafin ka illa rijalan nuhi ilayhim ba ce mazaje kuma wanda muka musu alwahayi duk wani annabi baya sarrafa kansa ko al'umma sai da wahayi nabiyun bi ghairi alwahyi la yatasarrafu annabi baya iya tashi da zama ko ya ce kaza ko kaza sai da wahayi kawai wahayi ne yake juya annabi kowane irin annabi ne baya abu da ra'ayin kansa ko dan neman wani abu da kansa a'a face abinda Allah ta'ala ya mai wahayi a yi shi min ahalil qura kuma dukkan manzani yan birni ne an gane ko ba manzo dan kauye an fahimta a to haka ne mana malaka zan fasara ko haka ne fasara ayi ko akwai wani gyara da za a yi al-qura shine al-madina kenan duk wani manzo dan birni ne kaga annabi Musa Misra annabi Muhammadu Maka Ummul Qura an bayyana irin su annabi annabi Aqub da annabi Yusuf Palestine an gane ko birane ne duk manzo Allah yan birni yake turowa malamai suka ce ko yi haƙuri mu ma duk da kawai muka zo fa ba wai an bayyanta daga cikin irin abin da Allah ya ce bai aiko manzo mala'ika ba ba mala'ika manzo duk mutane ne ko mazaji min ahalil qura ai lamin lamin albadiya kamar da Imam Sa'id ya faɗa ba manzo yan karkara yan kauye bal min ahalil qura alladhina hum akmalu uqulan wannan maganar Nasiru Sa'di nake karanta muku ba ta bace yace mutanen birni sune akmalu uqulan sun fi cikar hankali an bayyana wa asahu ara ara magun muje ne ne ne daga kuma ni ma karantawa nake wallahi daukowa ne a tafsirin sa nake karanta mu wa asahu ara kuma yace mutanen birni sune suka fi ra'ayi mai kekke ra'ayi lafiyayye sun fi cikar hankali kuma sun fi ra'ayi mai kyau yasa akwai hadisi ma da yake goyen wannan maganar goyen bayanta ma'aikin Allah yake cewa man sakanal badi ta jafa duk wanda aikinsa kullun iya karkara a can ƙauye yake rayuwa to dole zaka same shi da magana ba saiti an bayyanta duk abin da ya ebo faɗa zai yi ba shi da abin tattauna magana ya gane a ina za a yi magana ana ina ne ba za a yi ba yasa wani sahabai suke cewa idan mutanen karkara suka zo wajen manzon Allah haddadi muke ji ke mu zo bayan mu zauna mun san wata tambayar da za su yi wallahi ba za mu yi ba an gane ko haka suke fada in sun ebo ta su gaba ɗaya suke zubawa an bayyanta yawwa amma su mutanen birni dole akwai ɗan abu da za a ɗan yi bagai haka ɗan sawa abu riga haka a yi kinaya kinaya ce an bayyanta man sakan albadi ta jafa wa man taba a sai da gafal wa man dakal ala sultanin fitin haka ma'aikin allah ya ce duk mutumin da aikinsa kullum zama a jeji a ƙauye to za ga maganarsa ba saiti kuma duk wanda kullun aikinsa farauta da bin damin daji za ka same shi ya gafala za a dinga abun alkhairi bai sani ba haka nan duk wanda kullun kuma iya liki a gun sarakai kullun mai mulki kullun mai sarauta baka da gun zama sai gunsu to za a fitine ka za ka gaskiya ka ki faɗa dole an fahimta to wani hadisi ne na ma'aikin Allah sai yake karanta mana wannan to saboda ka ma'aikin Allah yake Allah ta'ala yake cewa min ahlil qura duk manzanni yan birni ne afalam yasiru fil ardh Allah ce shi ba za ka yi tafiya bayan kasa ba fa yanzu ro kaifa kana aqibatul ladina min qablihim idan kai nuna ma irin karshen waɗancan mutanen da suka rayu kafin zuwan ku an fahimta a aqibatul ladina min qablihim wal darul akhiratu khairun Allah ce gidan lahira shine mafi alkhairi khairun sai Allah ya kawo bin nakira li ummi li umumi na'ima wal fadl wal karama domin cikar kamala da kuma falala wanda Allah ya jibgi a gidan lahira wanda ba lokacin faɗa su ga suna wanda gidan aljanna gida ne fi ma la'ainun ra'at wala uzunun sami'at wala qatara la qalbi bash zuciyar mai tunai ba taba tunano irin abin da yake aljanna ba haka nan kunnan ka bai taba jin labarin abin da yake real a aljanna ba haka nan idan ka bai taba ganowa ba sai dai a dinga ma kwatance dan kai kwadayi ka samu wannan gida Allah ya ba mu aljanna wala darul akhirati khairun gidan aljanna shine fi alkhairi amma lil ladina taqaw ganan ga masu takawa sai Allah ya ce afala taqilun shin ba ku gani ne ba ku da hankali ana ta nuna muku gaskiya da layin aljanna amma ba ku bi na'am ayatu gamal حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء نعم ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين الله يقول حتى إذا سيأس الرسل حتى إذا سيأس الرسل manzanni suna ta da'awa to har ma suka ɗebe tsammani istai asa daga ya asu ne ɗebe tsammani ko ya isa tai as har manzanin suka ɗebe tsammani kamar yadda Allah ke cewa la'iya isna minal mahid mawatan da suka ɗebe tsammani da zuwan jinin al'ada domin tsufansu ko shekarunsu yayi yawa to sai Allah ya amfani da irin wannan kalmar ana manzanni wa su sun ɗebe tsammani cewa mutanensu ba za su yi bane da su ba wa zannu ai aikana al'umam su waɗannan al'ummatan da manzanni suka zai ki musu abinda suka yi yaƙini a zannu anan al-yaqin ne sun tabbatar da cewa annahum qad kubibu cewa abinda annabawan nan suke faɗa ba gaskiya bane shine karantawa bi takfif qad kubibu ma'ana su mutanen suna yaƙinin cewa duk abin da annabi zai faɗa musu ba gaskiya ba ne in ka karanta da ƙadu kuzibu bi takfif amma in ka karanta wazannu annahum ƙadu kuzibu an karanta bi tashdid to su annabawan suna yaƙinin cewa mutanen sun karyata su annabi zai ce Allah ya ce Allah ya ce a ce ba haka bane shine kuzibu ma'ana an karyata annabawan kuzibu kuma su mutanen suke cewa annabawan suna faɗa musu magana ba gaskiya ba an bayyana wannan ikhtilafin ruwayar kenan wa zannu annahum qad kuzibu ja'ahum nasruna ana cikin wannan kwatsam sai ga nasara ta zo daga gari mu ji Allah fa nujiya man nasha sai muka tseratar da wanda muka so daga cikin bayin mu wala yuraddu ba'suna azabar mu bata juyawa baya anil qawmil mujrimin ga mutane mujrimai ya al mushrikin in azaba ta zo ba ta juyawa bayan Allah ya nufaci dirkakar da al'umma in azaba ta zo to ba ta juyawa baya an fahimta yi ne wala yardu ba suna an alƙobin mujirimin aya ta ƙarshe bala لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب نعم ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ba a yi gabbara ba To, mun mun zo ƙarshen sura ko Allah ya ce laƙadi kana fi kasasihim hakika ya kasance cikin kisosinsu a isu wancan annabawa a ibaratin li'ulil albab akwai abin lura amma ga mutane masu hankali al'albaba ne zaulo ƙulu salima wanda suke da hankali lafiyayye to akwai abin lura a gunsu a cikin kisar annabawa sai Allah ya ce maka na hadisan yuftara ai alƙur'ani bai kasance wani labari ƙirƙirarren labari ba yaktaliqu min ghairillah wanda an kirkiro labarin ba daga Allah ba Qur'ani bai kasance haka ba walakin sai dai shi alqur'ani yanda yake tasdiqan ladhi bayna dai. iya gaskata duk abin da yazo kafin sa a Qur'ani muka san labarin at-taura muka san labarin linjila muka san labarin zabura muka san labarin duk annabawan da suka zo Qur'ani ne ba mu labarin su kaga tasdiqan ladhi bayna dai. duk wani abu da tun daga annabi Adam har zuwa annabi Isa ba dan Qur'ani ba za ka san su ba ka gaskatawa da ƙur'ani shi ne ba da labarin kuma ce ga irin rayuwar da suke tasdiqan ladhi bayna dai wa tafsila kulli shay kuma ƙur'ani iya rarrabe komai ai ta tabayyana kulli shay ƙur'ani iya bayanin komai filla filla daki daki innahu laqawlu fasl ƙur'ani rarrababbiyar magana ce ba wani cakudide ne ya ba wani magudi a cikin ƙur'ani babu magana ce direct a meke straight forward ƙur'ani yake duk girmanka ba zai kwana don ya zo kanka ba duk abin da kake in dai aya ta zo la dole ta bi ta kanka har ana na aisha take cewa da manzon Allah zai ɓoye wata aya a Qur'ani ai da ya ɓoye aya cikin sutul ahzab falamma qada zaidun minha wataran zawwajnakaha likay la takuna 'ala al-mu'mini harajun fi azwaji adiyaihim idza idza qada minhun watara Allah ya ce manzon Allah ya auri matar Zaid bin al-Harisa kuma a gidan sai ta zo kuma ana ce ma dan sa ne ya sake ta ta yi inda Allah ya ce aure ta manzon Allah ya ji nauyin abun amma Allah ya ce ka aure ta wa takashan nasu wallahu ahqu an takasha to kaga tunda manzon Allah ma Allah ya mai irin wannan to kai kuma waye kai ina rawanin kai ke ina wani tudun hular kai ke Qur'ani kamar gireda ne haka malamin Isa Ali Ibrahim Bandami ya faɗa Allah ya kara mai lafiya a wannan tafsirin sai yake cewa Qur'ani yanda ka san gireda yake idan ta sa gaba ba abin da zai tare ta haka take kawai kai dai ka ji an faɗi kuskuren kama alkhairi ne sai ka koma ka gyara ka ji daidai ɗinka alkhairi ne kai ado Allah tabbatar da kai wannan shine amma kar koma ka dinga guna guni ai wannan ai ga habaici yake mai Allah ne zai ma habaici ai Allah ba zai ma kai kai dinwa kai dai kawai ka gyara kawai shine kai tuba ka gyara ma kana hadisan yuftara walakin tasdiqan ladhi bayna yadayhi wa tafsila kulli shay Allah ya ce wa hudan qur'ani shiriya ne Allah ka shirya da mu da alqur'ani ya sama aya sura ta biyu Allah ke cewa hudan lil muttaqin shiriya ne amma ga masu takawa sai Allah ya maimaita nan hudan wa rahma kuma qur'ani jin kai ne malamai suka ce duniya da lahira qur'ani jin kai ne a gun mai karanta shi duniya da lahira an fahimta amma Allah ya ce li qaumin yu'minun amma waɗannan jinƙan da shiriyar da rahamar duk suna kan mutane da suke imani da alƙur'ani wanda bai imani da ƙur'ani ba wannan rahamar da jinƙan ba za su shafe shi ba an fahimta Allah ya sa mu cikin masu imani da ƙur'ani fa inna ma athbatat risalati muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibtida'an wa khatma malici an tabbatar da risalar manzon Allah a bude wannan sura da rufe ta wa risalatu min man qablihi da kuma risalar waɗanda suka zo kafin sa min rusul daga cikin manzanni misli yaqubu yusuf kamar annabi yaqub da annabi yusuf wa innal fawaida almustanbida min qisasihim hudan wa rahama linnas ila yawmil qiyamah daga cikin irin fa'ida da aka samu shimfidaddiya daga kisar wannan annabawan akwai shiriya akwai jin kai wa mutane har zuwa ranar alkiyama an fahimta wannan sura ta yusuf alayhi salam akwai wani malami da ya fidda durus da fawaid sama da 100 a wannan sura ta yi kaza ta koyar da kaza ta hana kaza ta ba da labarin kaza ta ce kai kaza ta ce kar kai kaza ya kai guda 100 da rusa cikinta amma ba lokaci sai dai mu yi haƙuri gaba daya amma wannan shine ƙarshen wannan sura suratu yusuf alaihi salam Allah ya mana arzikin darasi 16 a cikinta Allah ta'ala muna gode ma da wannan dama da ka bamu daga farkon wannan sura zuwa ƙarshen ta Allah ka haɗa mu da alkhairi cikinta darussan da muka yi a cikinta Allah ya ba mu ikon ɗabbakuwa da su manya-manyan darussan akwai haƙuri da yadda da ƙaddara da yafiya wannan su ne manya-manyan darussan da muka yawa wannan sura annabi yusuf ya yafi a 'yan uwansa duk abin da suka masa ya yi haƙuri kuma ya je ga nasara an fahimta ya yi haƙuri da jarrabawa ya je ga nasara kuma ya yafi ya yi haƙuri ya mai da komai ba komai wani kuma da ƙarshe allah ta ya ɗaga darajarsa wannan ana nuna kai ma an kai haka allah zai ma allah ya mana albarka saboda haka kamar yadda na faɗa farkon buɗe wannan darasi akwai ɗaya daga cikin malamanmu na wannan gari malam abubakar sadi famasi za mu buƙaci ya zo ya zauna ya ɗan sanar da mu kalmatai ne haka kafin nan kuma akwai sanarwa na sani wajen guda biyu haka da kuma addu'o'i da za su biyu bayan insha Allah amma sai malam ya zo mun amfani daga cikin irin baiwa da ilimin da Allah ya masa cikin takaitaccen lokacin da muke da shi insha Allah akarmakallahu fa lay tafaddal mashkuran ma'jur